وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وخصه بالعفو والغفران واختص من اصطفاه بفضل منه وامتنان وأيقظ بالواض من وفقه لموسم هذا العظيم الشان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أنه قد أظلنا شهر كريم مبارك شهر تفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب وتغلق فيه أبواب الجحيم فلا يفتح منها باب وتسلسل فيه الشياطين شهر تفتح فيه أبواب السماء والرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر لذلك يجب على المسلم أن يفرح بدخول هذا الشهر العظيم لما سيجده ويناله عند الله تبارك وتعالى من الأجر العظيم والثواب الجزيل عباد الله فهو شهر كريم مبارك وموسم من مواسم المغفرة والرحمة هذا الشهر مدرسة الرحمانية الربانية تفتح أبوابها كل عام يتدرب فيها العباد على تقوى الله عز وجل وطاعته سبحانه وتعالى لعلهم إذا انسلخ هذا الشهر الكريم أن يكونوا من المتقين وأن يكونوا من عباد الله عز وجل الصالحين عباد الله شهر رمضان كله تدريب على تقوى الله عز وجل وعلى طاعته سبحانه وتعالى وعلى التشبه بالصالحين وبالمحسنين قال المولى جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والعباد المسلمون في نهار هذا الشهر العظيم صائمون صابرون لله تبارك وتعالى تركوا الطعام والشراب لله عز وجل ومن باب أولى أن يتركوا كل معصية لله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه والمسلم إذا ترك الطعام والشراب وما أباحه الله عز وجل له في غير هذا الشهر الكريم ينبغي له من باب أولى أن يترك كل مأسية للواحد العلام لأنه إذا ترك ما أباحه الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم وفي غيره ومن باب أولى أن يترك ما حرمه الله عز وجل في هذا الشهر وغير هذا الشهر لأن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وإذا استمر على قول الزور وإذا استمر على العمل به دل على أنه لم يفهم حكمة الصيام ولم يفهم أن الصيام تدريب على طاعة الله عز وجل وعلى تقوى الله وعلى ترك المعاصي وعلى ترك إطلاق البصر وفضول الكلام والسماء المحرم وغير ذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وداء ذا الجار وليكن عليك السكينة والوقار ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء وكان السلف الصالح رحمهم الله تعالى إذا صاموا جلسوا في المجالس وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالكفرة والمشركين والملحدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله اعلموا أن المسلم في هذا الشهر الكريم عليه أن يلتزم بأخلاق الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم هكذا يتشبه الصائم بأخلاق عباد الله المحسنين الذين يدرؤون بالحسنة السيئة ولا يجعل على جاهل, جاهل الجاهل بمثل جهله ولا يرد على سفيه بمثل سفهه بل يعفو ويصفح يتخلق بالأخلاق التي أدبه الله تبارك وتعالى بها وأدبه بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي على الصائم أن يحافظ على نهار صيامه حتى يكون مقبولا عند الله وحتى يكون موفقا في كل يوم من أيام صيامه لأن الله تبارك وتعالى ألزمه بهذا الصيام فعليه أن يحافظ على احترام هذا الصيام وعلى آدابه حتى يكون مقبولا من المقبولين عند الله تبارك وتعالى وحتى لا يكون من المحرومين عند الله وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر العبادات والطاعات إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من المغفورين لهم في هذا الشهر العظيم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ɗan musulmi mu gode ma Allah subhanahu wataala Allah da ya fifita wannan wata mai albarka ya ba shi fifiko da ɗaukakar da bai ba wani wata ba Allah ta'ala wanda ya saukar da alkur'ani cikin wannan wata mai albarka dan alkur'ani ya zamanto shiriya ga mutane dan ya zamanto bayanai ne na shiriya kuma dan ya zamanto bayanai ne na rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya mu gode ma Allah subhanahu wataala wanda yake banci wannan wata da yafewa a cikin shi fiye da sauran watanni da yin gafara a cikin shi fiye da sauran watanni mu gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya zabi ya kebance wanda ya zabe shi da falala daga Allah da kuma baiwa da kyauta daga wurin Allah subhanahu wataala mu gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya fadakar da wanda ya datar da shi a cikin wannan lokaci mai girman sha'ani da wa'azi wazuzzukan da ake a cikin wannan wata mai albarka ba kowa ne yake rabauta da su ba ba kowa ne yake dacewa da alkhairin da ke tare da su ba sai wanda Allah subhanahu wataala ya zaba wazuzzukan da ake cikin wannan wata mai albarka mu gode ma Allah ta'ala da yake datar da mu da zuwa wurin da kuma sauraron magana Allah subhanahu wataala da ake faɗa ina shaida cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala Allah ma abucin falala ma abucin kyautatawa ina shaida cewa lalle Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzo Allah ne shine shugaban ƴaƴan Adnan gaba daya tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalan shi dan wa musulmi mu sani cewa wato muna cikin wata mai albarka wata mai karamci watan da cikin shi Allah subhanahu wataala yake rarraba ko yake bubbude kohohin aljanna babu wata kofa da za a rufewa in aka buda ta wata ne wanda a cikin shi Allah subhanahu wataala yake kukkulle kohohin jahannama babu wata kofa da za a buda daga cikin waɗannan kofofin wata ne wanda a cikin shi ake daddaure shedanu wata ne wanda a cikin shi ake bude kohohin sama a cikin shi ake bude kohohin rahama Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ramadan ya shigo to ana bude kohohin aljanna ana rufe kohohin jahannama ana daddaure shedanu wani mai shela yana shela wani mai gangami yana gangami mai kira yana kira yana cewa ina ne neman alkhairi taho a baka alkhairi ina ne neman sharri ka tsaya nan babu sharri cikin wannan wata mai albarka raka watan da yake da irin wannan falala mai girma da sauran falalolin da Allah ta'ala ya ji a cikin wannan wata mai albarka ya zama wajibi ya zama tilas ga dukkan musulmi ya yi farin ciki da zuwan shi ya ji daɗi ya yi murna domin wata gara basa ce ta Allah subhanahu wataala da Allah yake ba bawa a cikin wannan wata mai albarka watan nan wata ne mai albarka wata ne mai alkhairi lokaci ne daga cikin lokutan samun gafarar Allah da rahama Allah subhanahu wataala wannan wata da muke gani makaranta ce ta Allah subhanahu wataala makaranta ce ta rahama Allah subhanahu wataala wadda duk shekara ake bude kofofinta kowa ya zo ya shiga me ake koya cikin wannan makaranta ana koyan tsoron Allah subhanahu wataala ana koyan biyayya ga Allah subhanahu wataala saboda ana fadai ana fatan cewa idan wannan wata mai albarka ya kare waɗanda suka tashi da ibadodin azumi da tsayuwa da taimako da tausayi da sadaka da zikirin Allah subhanahu wataala zamanto daga cikin bayan Allah masu tsoron Allah zamanto ɗaya daga cikin bayan Allah waɗanda suke nagari na ƙwarai waɗanda Allah subhanahu wataala yake su. da haka kenan watan Ramadan dukkan shi gaba ɗaya ko yadda mutane ne ake abusa jin tsoron Allah subhanahu wataala ko yadda mutane ne ake abusa biyayya ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam ko yadda mutane ne ake su yi kwaikwayo da bayan Allah na ƙwarai da bayan Allah masu kyautatawa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka bada gaskiya kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yanda aka wajabta muku kamar yanda aka wajabta wa waɗanda ke gabanin ku domin ku samu tsoron Allah subhanahu wataala to saboda haka kenan wannan wata mai albarka wata ne wanda bayin Allah na kwarai bayin Allah musulmi a cikin shi suke azumi suke hakuri dan Allah subhanahu wataala saboda sun bar cin abinci da rana sun bar sha abin sha da rana sun bar abin da zai bata masa azumi da rana to abin da ya kamata gare su kenan tunda wannan abu ne da Allah ya halitta masa ashe abin da yafi dacewa abin da yafi kamata gare su shine su bar dukkan wani saban Allah akwai saban Allah waɗanda dama kafin Ramadan saban Allah ne to tunda mutum ya bar ma abin da yake halal ne gare shi cin abinci da rana halal ne amma tunda an shigo Ramadan Allah ya tsaida sha abin sha da rana halal ne amma tunda an shigo watan Ramadan Allah ya tsaida wannan me ya kamata kenan duk wani sakon Allah ma wannan ma halal wani amma yanzu haka ana ba shi to ballantana wanda da ba shi kullun kowane lokaci haramun da haka kenan musulmi bawon Allah na kwarai yana barin cin abinci yana barin shan abin sha yana barin duk abin da Allah ya halatta mai a cikin yinin Ramadan me yasa yake wannan saboda Allah subhanahu wataala to idan ya kasance yana barin waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halatta mashi ashe kaga abin da yafi dacewa ya kaurace ya bar duk abin da yake saban Allah ne duk abin da yake saba ma Allah makadaici ne Allah mai yawan sani shi ya kamata a ce mutum ya kaurace ma to ballantana dada abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta ma mutum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda bai bar magana zurba magana ƙarya da kuma ya aiki da ita to Allah ta'ala baya da bukatar wannan mutumin ya bar cin abincin shi ya bar shan abin shi kenan bai kamata ce kana azumi ba kuma kana ƙarya da abubuwan da suke haramun ne da abubuwan da suke ba su da kyawu bai kamata ce ana azumi kana yin su ba ana azumi kana zagin mutane ana azumi kana cin mutuncin mutane ana azumi kana wulakanci ana azumi kana abubuwan da Allah ta'ala ya hana maka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan da ba mutum bai bar azumin ba da ba mutum bai azumin ba da kawai ci ci gaba da cin abincin shi da sha abin shi me yasa saboda yana abin da ya saba ma aikin mai azumi mai azumi kamata yanzu mai kin ka zagi mutane ka ci mutuncin mutane ka wulakanta mutane ba ka zikirin Allah ba za ka yi salatin annabi ba ba za ka yi la haula wala quwwata illa billah ba za ka yi subhanallahi wa bihamdihi ba ba za ka yi la ilaha illa Allah ba ba za ka karanta suratul fatiha ba kai ta maimaita ta ba da kazan da kana zagin mutane kana azumi kana raunana azuminka kana yayyaga azuminka kana rage ma kanka lada inda ya kamata a ce ka isa to kana azumi ba kai wannan abu sai ka tsaya daidai wani wuri wanda ya kamata a ce ka wuce wannan wurin saboda haka sai mu kiyaye idan mutum ya ci gaba da wato magana ƙarya da kuma aiki da ita wannan yana nuna cewa mutum bai san me yasa Allah ya ce ayi azumi ba kuma mutum bai gane cewa lalle shi azumi makaranta ce da ake koyon tsoron Allah a ciki makaranta ce wadda ake koyo akan barin sabon Allah akan barin sakin ganin ka kai ta kallon abin da kaga dama ko ga fili ko a cikin talabijin ko ga wata na'ura kai ta kallon abubuwa irin na batsa abubuwa irin na shashanci irin na shegantaka waɗanda dama bai kamata a ce musulmi na yi ko da ba cikin azumi ba. Guda azumi yana koya ma wannan, azumi yana koya ma kame kai daga yawan surutu ini wanda babu wata fa'ida a cikin wannan ɗin. In sai da sayarwa kake yi, in wata haraka ce kake yi ta sabayya ta rayuwarka, fara yi kai ta mugun ɗini, kai ta ini, kai ta surutu da yawa, kai dai, saboda yana da alaƙa da bi sana'arka, amma ka kawai ana azumi a ta ini, a ta ini, baki ya kumba baki ya bushe kuma za a samu lada cikin wannan dumin ba wannan magana da aka ba za a samu lada ba sai da a samu zunubi saboda cin mutuncin mutane aka yi ko kuma sauraron abubuwan da Allah ta'ala ya hana saurari bai kamata kana azumi kana sauraron ana zagin mutane ana gulma ana cin naman mutane kana saurari ba da sauran wasu abubuwa irin waɗanda bai kamata dama can musulmi dama Allah ya hana su to a cikin azumi haramcinsu ya fi ƙarfi shi yasa Jabir dan Abdullahi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan za ka yin azumi to ya kamata kunnan kai azumi ganin kai azumi harshen ka ma ya azumi kunnan ka kai saurari komi sai alkhairi haka ma ganin ka kai ya kalli komi sai alkhairi haka bakin ka kai ya faɗi komi sai alkhairi yace kuma kar ka yarda ka cutar da makwabcinka kana azumi kana cuta ma makwabcinka makwabcinka na shago makwabcinka na aiki makwabcinka na gida makwabcinka na masallaci makwabcinka cikin mota duk inda wani yake kusa da kai daura da kai makwabcinka ne to kakka yarda ka cutar da shi alhali kuma kai kana azumi bayan Allah ta cewa a girmama makwabci a bashi haƙƙin da Allah subhanahu wataala ya ce a bashi to kai kana azumi kuma kana cuta mashi mutunan da Allah ya ce a girmama a kiyaye haƙƙin shi mutunan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma zala jibrilu yusini bil jari hatta banantu annahu sayuwadithu malaika jibril bai gushe ba yana mana wasiya ga mada makwabci har sai da nayi tsammanin cewa zai sanya shi a cikin magadana kaga yana da girma wurin Allah subhanahu wataala to bai kamata ana azumi kana cuta mashi yace kuma ya kamata a ce ana azumi a ganka da natsuwa a ganka da kwanciyar hankali domin mai azumi ya kai kamata azumi ya sanya ka natsuwa domin cikin bauta Allah kake ka taɓa ganin mutum na sallah yana hargitsi yana hayaniya alhaji cikin sallah yake bayyuwa to haka yadda cikin sallah ba a wargi ba a wasa ba a abubuwan da za su bata sallah haka ba cikin azumi a same ka da natsuwa da kwanciyar hankali yace kada ka maida ranar da kake azumi kamar ranar da baka azumi duk ɗaya ne idan ka yaka dan baka san abin da kake ba haka aka rawaito magabata idan sun dauki azumi sai su zama su cikin masallaci sai su ce nan za mu zanna cikin masallaci mu kiyaye alhurma azumin mu ba za mu ci naman kowa ba mutane ba na da kenan shekaru aru aru haka suke cewa sai mutum ya zaman shi ya zamci kawai zama cikin masallaci in kaga ya to sai wani abu wanda babu makawa gare shi amma ba zai cuɗanya da mutane ba saboda mutane da zaran ka cuɗanya da su yanzu ka ji magana wani ta shigo yanzu ka ji hirar wani yanzu ka cin mutuncin wani ko yi ma wani ƙarya waɗannan abubuwa kuma su suna rage ma mutum lada azumi ko kuma su bata maka azumin gaba daya ya zamanto azumin ka yayi amma ba kan lada ko dai wurin Allah subhanahu wataala to kaga ba so ake azumin ka yayi kuma ka samu lada a wurin Allah subhanahu wataala saboda haka kenan wajibi ga mai azumi ya lazumci halaye na azumi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yinin ɗayan ku ya zamanto na azumi manzo Allah ya ce to kada yayi magana wadda take tada sha'awa kai yayi magana irin ta batsa magana ta gamci me ya da kada magana gamci kana azumi magana batsa kana azumi me gama ka da ita me yasa sha'awar ka za ta tashi me ya da kada waɗannan abubuwa kai da aka ce ka kaurace ma sha'awa to annabi sallallahu alaihi wasallam ce kan mutun yayi wannan kuma kada mutun yayi fasikanci idan wani mutum ya zaime ka zagi ko ya zage ka yana so ka rama saboda ku lalace ko kuma ya neme ka fada to ka ce mai azumi ake ka ce mai azumi ake kuma a tsaye da maganar nan kakka yarda baya an sha ruwa ka ce to bari ya rama tun da an bula su dama zagi ba ya da kyawu dama zagi muguwar ɗabi'a ce haka ma fada fada da musulmi za Allah ya ce wa qitaluhu kufr musulmi ya fada da musulmi kafirci ne fara ka bai dace ba ɗan uwantaka da soyayya da rungumar juna da kamna tsakanin juna shine tsakanin musulmi da musulmi da haka duk wanda ya zage ka kakkara ma ka ce azumi ake duk wanda ya neme ka faɗa ka ce azumi ake kuma shikenan tunda dama ko kayan azumin ba haramun to amma haramcin ya fi ƙarfi da tsanani idan aka ce ana azumi to kenan mai azumi kullum ɗabi'antuwa yake da ɗabi'un bayan Allah na ƙwarai masu kyautatawa waɗanda suke ingige su ture mummuna abu da kyakkyawa haka mai azumi yake kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayya idfa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim musulmi haka ake son shi da dabi'a ta kwarai da hali na kirki da sanin ya kamata da girmama dan uwan shi musulmi ba da zamanto kana fara da shi ba in ya ma wauta ya ma rishin hankali ya ma wani abin da rishin gaba da jahilci kai kakkabe da mai kame da mai da mafi kyau Allah ya ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mugun abu mugun abu irin ta amma sai Allah ya ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah duk wanda ya yafi kuma ya sasanta da dan uwan shi to ladar shi ta tabbata wurin Allah subhanahu wataala kenan haka ya kamata mai azumi ya kiyaye al'amuran azumin shi ya ladabta da ladubban azumi a san cewa yana azumi ba wai ba ya azumi ba da abin da ya fito daga bakin shi sai ya faɗi da abin da ya ga dama ya kalla da abin da ya ga dama ya saurara wannan ba ɗabi'a bace ta musulmi ba musamman yanzu waya kowa na da ita ta yi sauki saukin da ya wuce misali komi kana iya kallo da hatta kana iya kallon komi a cikinta to ka sani musulmi waya nema ce ta Allah subhanahu wataala ya kamata ka yi amfani da ita wurin abin da zai dawo maka da lada wurin Allah subhanahu wataala ballantana a cikin wannan wata mai albarka ko da rana ko da daddare kakka ce an sha ruwa in an sha ruwa ba an baka dama ba alhurman wata tana nan mai daraja tana nan tsayayyarta bata gushe ba har sai wata ya kare kuma idan ya kare an koya ma ashe zaka iya rikewa zaka iya rike alhurma ta Allah subhanahu wataala ka girma ma abubuwan da Allah subhanahu wataala ya girmama su waɗanda Allah ya hana da bari waɗanda kuma Allah ya ce ayi ayi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya sa mu kiyaye alhurma azumin mu sa mu ladabta da dubban azumi Allah subhanahu wataala ya karban mana azumin mu da tsayuwan mu da muka fara da kuma dukkan ibadodin da muka fara a cikin wannan wata mai albarka yadda Allah ya nuna mana farawar shi lafiya Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya kuma Allah ta'ala ya raba mana alkhairin da yake raba cikin wannan wata mai albarka Allah ya saukar mana da albarka da alkhairi cikin wannan wata mai albarka Allah ta'ala ya anta mu daga wuta Allah ta'ala ya kara mana haɗin kai da rungumar juna da san juna da tausaya ma juna Allah ta'ala ka samu kare da duniya lafiya Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan gari namu Allah ka ƙara turo mai albarka ya Allah Allah ka ƙara koro mai alkhairi ya Allah Allah ka ƙara kawo mai ci gaba ya Allah ita dan wannan garin namu na maraɗi ya Allah ka ƙara musu girma da ɗaukaka ya Allah ka ƙara musu samayya da aiki da kasuwanci masu albarka ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka raba mu da talauci ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya marigayen ma Allah ka ji kansu da gabara da rama Allah ka sa su huta ya tsaye da sallah Thank you.